الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan safiya ta Laraba 23 ga watan Rabiul Awwal bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya daidai da 20 ga watan 11 miladiya bisa kaddarawa 2019 Allah ya haɗa mu a wannan masallacin mai albarka masallacin baba mai rawani Allah ta'ala ya masa rahama dan ci gaba da karatu a littafin mu na sharhu sunna na Imam Aliyu Al-Barbahari Allah madaukakin sarki ya masa rahama mun tsaya ne kan magana ta 90 daidai da ikon Allah ya za mu tashi kan magana ta 91 قال المؤلف رحمه الله واعلم ان الشراء والبيع حلال إذا جيء في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم malam ya faɗa Allah madaukakin sarki ya masa rahama yace wa alam ka sani kamar yadda aka sani idan kalmar ilam ta zo kalimatu ihtimamin ne ma'ana kowa ya mai da hankali abin ne wanda ake buƙatar mata da maza manya da yara kowa ya mai da hankali akan abin saboda muhimmancinsa shine ma'ana ilam ko kuna tare a ce ilamu anna shira'a wal bai'a halal malam yace siya da sayarwa halal ne idza bi a fi aswaqil muslimina idan aka sayar a kasuwan musulmai ala hukumin kitabi wa sunna akan hukuncin Qur'ani da hadisi min gairi ayyada kulahu tagarirun aw zulmun aw gadar ba tare da an shigar da ruki ko zalunci ko yaudara ba aw kilafa aw kilafun lil Qur'an ko kuma saba wa al-Qur'ani aw kilafun lil ilmi ko kuma abin da ya saba wa ilimi na addini idan ba an samu wannan ba abu ne wanda yake na halal to kuma a cikin littafin aqida sai aka kawo kasuwanci wato a nuna maka muhimmanci shi ma kasuwancin Allah ta'ala ne yake yi ba shi ne cewa halallahu bai'a wa harrama riba to kenan duk wani abin da mutum zai addini ya da cewa a ciki ina fata ana fahimta na taqidu anna al-bai'a wa shira'a halal mun kudurce mun yi imani cewa siya da sayarwa halal ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa aqida ta ahlus sunna wal jama'a bin abin da Qur'ani ya faɗa bin abin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta faɗa shi zaka niki da kowa da kowa ma za iya yi kamar yadda ya tabbata Jarir dan Abdullahi al-Ansari yana tafiya akan wani raƙumin sa raƙumin yabi bai iya tafiya ya nufin ma ya bar shi haka ya tafi annabi sallallahu alaihi wa sallam a tafiyan akwai shi a ciki kuma bisa ka'ida baya tafiya gaba saboda karya kar a rasa sanin menene abin da yake tafiya a baya iya jagoranci da shugabanci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tafiya ya zo tarar da Jabir dan Abdullahi an tsere masa abokan tafiyarsa kuma alamar rakuminsa da kayan shi aka akai yana so ya gagara sai ya ce mai ka sayar min da wannan rakumin Jabir dan Abdullahi to ka siya yace na siye dinare daya yace ba albarka yace a aka saida mu a haka dai har ya sayar masa wannan rakun kaga da a ce ba dan tuniki siya da sayarwa halal bane ba manzon Allah ce kai ka ce a kaga ai kai kuskure ina fata an bayyana ko mutum ya fada cikin halaka amma da yake tuniki ne addinin musulunci ya tabbata shine ya tabbatar shine ba wuce yake cewa ya da uba ma ana yi ko mutum da ake da manzon Allah ka ai shikenan karshe ya zo to a karshe sayar masa wannan rakun suka yi sharadi sai ya je ya soke kayansa da suka je aka soke kaya ya zo ya ba shi kuɗi da ya bashi kuɗi har ya tafi sai ya aika aka kirawo shi yace ba mun yi haka dan mu tauye maka bane dauki raƙumin ka da kuɗi duka ka tafi dan a lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rike bayan raƙumin da hannunsa mai albarka raƙumin sai ya wari yayi irin tafiyar da ya samu karfin da sauran raƙumai ɗan uwansa ma ba su da irin shi saboda albarkar addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa nan gurin mali yace na taqidu anna al-bai'a wa shira'a halal qala ta'ala wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba Allah madaukakin sarki ya halatta siya da siyarwa amma ya haramta riba wanda yake a fili ne kowa ya sani a wani sura Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an karadin minkum ya ku wayanda suka yi imani Allah madaukakin sarki ce kar ku ci dukiyoyinku da barna ma'ana dukiyoyin yan uwanku kenan tsakaninku da barna wani ya zalunci wani kar ku sake ku yi haka illa an takuna tijaratan sai in kasuwanci kuka yi a kasuwanci na iya cin riba da akan ka kai ba ka iya cin riba a kai na an taradin min da yarjejeniya a tsakaninku kaga wannan ka nuna cewa a yi ciniki a wani ayan kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa zarul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wayanda suka yi imani da Allah suka yarda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a idan aka kirayi sallah ranar juma'a fas'au ila zikrillah fi gaggawa zuwa wajen ambaton Allah ma'ana shine wajen sallah wa zarul bai'a siya da siyarwa da kuke ciniki ku bar shi har ku dawo zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun hakan shine fi alkhairi gare ku idan har kun san haka sai za ku riyaci salata idan ko idan aka ƙara sallah Allah madaukakin sarki ce fanta shurufil ardi zama bai same ku ba sai ku watsu a bayan kasa wata gurin fadilillah ku nemi fayalan Allah shi yasa malamai suka ce ka wayarin juma'a ka ce kai ba za ka yi kasuwanci ba wannan ba daidai bane ba addinin musulunci addini ne mai tsari babu rubananci ko abin nan ko wani bid'a a cikin sa ma'ana ai idlamur rizqa ku nemi arziki waskurullah ku ambaci Allah kafiran da yawa la'allakum tuflihun tabbas za ku samu cin nasara za ku rabauta a gobe kiyama kawai kenan wannan sura ta aya ta nan ne ta nuna cewa a tashi a tsaye kuma a tsida wa qalat masjid ya faɗa dangai da masallaci yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal rijal la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah Allah madaukakin sarki yace suna yin tasbihi ga Allah suna tsarkake Allah subhanahu wata'ala safiya da marice waɗansu mazaje ne kamar a gansu siya da sayarwar su baya cikakkar da su ko a abin kasuwancin su ko siya da sayarwar su bai sagantar da su gabanin ambatan Allah madaukakin sarki ko da suna cikin siya da sayarwa aka ce lokacin sallah yayi to za su dakata fi sallah kuma hakan ma suna ambatan Allah subhanahu wataala ma'ana la turhihim lam yaqul la yabi'una wala yutajiruna bai ce ba sa siya ba ba sa siyarwa ba sa yin kasuwanci bal qala cewa la tulhihim tijaratun an zikrillah kasuwanci halal ne ai sai dai kare ta galtar da kai gabarin abinda Allah madaukakin sarki yace saboda neman kudi a kira sallah kai baka je kai sallah ba saboda kasuwanci ka bar ababe na addini da yawa kasuwanci ya hana karanta alkur'ani ka ce mun bata safe kasuwa sai da sai ba za mu dawo ko kai direba ne ko kai kaza ne ka ce kai kwata kwata ba ka da lokacin karanta alkur'ani ko sauraron littafin Allah shikenan ka shiga uku Allah ta'ala ya kare mu kar ka yadda ya shigantar da kai bal ya hajuruna ila al-masajid suna halartar masallatai wa yusalluna suna yin sallah na aljama'a tare jama'a ثم ينسلكون إلى بيئهم وشرائهم سكوما وجن سيادة سيروانسو والبيع والشراء سيادة سيروا من أديب المكاسب سيادة كما في ترك النيمة لأن أدم زيه وأن ذي كبتد كنشي يسي قوشي يسيب إيادتا إذا سلم من الجيش ومن الكبيئة إذا سيادة سيروانسو كبتا دقاء الجيش دقما يودارا ومن بيع mawadil muharrama kuma don to ba ababen da aka haramta bane mutum yake cewa akwai ababen da suke haramun ne a fiye da su giya da sauransu wa ta'amulul harami war riba ko kuma aiwatar da haram ko cin riba a cikin me a cikin kasuwanci fa iza salimal bai'u wa shira'u idan siya da siyarwa suka kubuta lil mufasada lil mufsidat daga abin da ke bata su fa innahu ma min adyabil makatib ya daga cikin mafi tsarkin nema kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mafi alkhairin abin da za ku ci ku nema shine amalul rajul biyadi ma'ana ka je kai aiki ka nema da hannunka ka zo ka ci shine wani alkhairi to daga cikin mafi alkhairi har yanzu nema wanda yake na kasuwanci ne ka siya ka siya dan Allah ta'ala ya halatta shi ya ce ai idan kai kasuwanci bisa ga tsari ka samu abin da ka samu lada ma za ka samu ina fata ana fahimta kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa sa'ad dan abi waqas cewa za ka samu lada hatta abincin da kake zuwa idan ka yi kasuwanci ko ruwa ka kawo matarka to Allah ta'ala zai baka lada hatta ma ta jali fi fi in ba a kika ma'ana idan Allah ya ce kai abu na dole aka saka je kuma kai to za ka samu ladan Allah saboda ne kai ne Allah ta'ala ya ce kai وإذا جاء في أسواق المسلمين ما يجلب في الأسواق المسلمين فلا تسأل عنه idan aka siyar a kasuwannin musulmi abin da ake zuwa a dauko a kawo a siyar a kasuwan musulmi kada ka yi tambaya a kai ne annal asalan al-ibahatu saboda asali halal ne illa idza alimta annahu muharramun sai in ka san cewa wannan abin haram ka ganshi ya daganka da wannan sai ce na siyo ne a kasuwan ne a babbar kasuwa na so ne a kasuwan gwari na kaga shikenan kayan da ake sayarwa ne kasuwan musulmi ne ina fata ana fahimta to kar ka tsaya kana binciken kaza ne in dai abin ka ka ganshi da akuya ina ka sai da za gani shikenan magana ta gaya ala hukumil kitabi wa sunna bisa ga hukuncin qur'ani da hadisi kan gurin da ya faɗa ya zanto a kasuwa bi an tattawafara shuruɗul bai'il ma'rufa ya cika sharuɗa na siya da siyarwa wanda yake sananne wa idza tawaffarat shuruɗul bai'ati sab'a al ma'rufa idan ya tabbatar da ya cika sharuɗan ciniki guda bakwai wanda aka sani fal bai'u sahihun ciniki yayi wa bayu ba'u fa innahu halal abinda aka sayar kuma zanto halal ne wal aslu asali anna al aswaq al muslimina qa'imatun ala zalika kasuwannin musulmi suna tsaye akan ne akan abin da Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam take akai ma'ana duk wata kasuwa da ka gani an kafa ta akan wannan ne sai dai kai in ka shigo sai ka bata ko in ya shigo ya bata ko ka shigo ku bata sai zanto duk wani wanda kuma daga baya ya zo da irin wannan a cikin wannan kasuwar kai ma ko kuma sai an gutsara wannan zunubin an baku saboda asali kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗi ne cewa duk wani ɗa da ake haihuwa ana haihuwarsa ne akan me akan fitira akan tsari da Allah ta'ala ya ajiye a bauta masa shi kare kar a hada shi da kowa a wajen bauta sai dai iyayensa sun za su iya mai da shi ba yahudi ko ba nasare ko ba majusi ko kuma wani mai wani addini don haka malamai suka ce duk ɗan da aka haifa da za a kyale shi ha kurum da ba wanda zai bauta wa banda Allah subhanahu wa ta'ala da a ce da aka haifi da za a bar shi ha kurum a kyale shi to in ya tashi kawai Allah zai bauta wa saboda ne ka'idar kullu mauludin yuladu alal fidra Allah ta'ala ya taimake mu don haka duk wani kasuwanci da aka fara to za ga an fara shi ne cikin asali mai kyau to idan kuma aka samu miyagu suka shigo sai a bata a shigar da kaza a shigar da kaza to wanda suka fara wannan su tare su ba suna iya samun zunubi da laifi ko bayan sun tafi قوله فإن سريت من كي أيد كله تغيير أو ظلم أو بدل amma idza da kana fil bai'i tagayiro idan ruhi ya shiga ciki wa jahalatu da jahilci ma'ana rashin sani ba san ya ake ba wa muqadaratun fa innahu haramun to wannan haramun ne li'annahu yuzhihu min al-kimari ya waye gari ne kamar mai kaman tata ai tata ma zuwa ake mutum sai yana da kuɗi zai saka ko na ba kuma ne ko amma ta halatta ba ta halatta ba saboda ne akwai ruhi a ciki akwai jahala a ciki akwai hadari a ciki shi kanshi ne yin tata ya san akwai hadari cikin al'amarinsa amma da ai yan tata sun kafa kamar wani kasuwanci ma take ina fata ana fahimta saboda ne gunsu za su zo su ware masu irin za su zo har ma in wani ya samu sai tafi yana ne yana farin ciki wani kuma ya tashi yana wakil yana bakin ciki amma tsarin kasuwanci na siya da sayarwa kuɗin da ka cire ka bayar sai aka baka abin da aka baka kai farin ciki kake shi ma kuma farin ciki yake sai dai idan an samu yaudara ko wani abu ne kama da wannan ko an samu jihala sai ga daga baya shi wani ya ji haushin wani ina fata an fahimta ka ba shi kuɗi yan jam da ya je gansu shi ke nan ka gashi ga cikin tashin hankali ya sayar maka abin da ba mai kyau bane ba da kaje ka nihi ba mai kyau bane shi kenan kuma an samu mai an samu matsala to amma kai ka san cewa abu ne mai kyau ka sayar kai ka san kuɗi mai kyau ne ka bayar shi kenan kowa ribar da ka samu Allah ta'ala ya baka dan da zai siyar maka dubu biyar sai ya ji gobe ya koma dubu goma to ba kai ba zai ji haushin ka ba sai dai ce kaga da yana yan da na samu dubu goma amma saban da ya siyar maka dubu biyar sai ya je ya tarar da ka bashi dubu ɗaya ko ɗari biyar mara kyau a ciki to kuma haka zai ji haushin ka ina fata an fahimta dan me ka yaudare shi ka tuce shi ka masa alzuci ko kuma da zaka siyar masa saniya dubu ashirin ko dubu hamsin da ya zo ya ajiye ta tana ajin nan da ƙarfinta da komai bayan an kwana biyu ko kuma an zo gobe sai da aka nema masu tayarwa kaga sai ka ne ka tuce ina fata ana fahimta amma da da ya kai karkafiyar mata da ya zo sai ya tsaya da ita ya aje gidansa lafiya ƙasar tashi gobe da ya zo sai tarar da ita ta mutu nan gudu ko ba zai zarge ka ba ina fata ana fahimta kaga Allah ya kaddara dai wannan saniyan kaza kaza shikenan kuma sai ya hakura saboda ne an yi abin cikin tsari a farko Allah ta'ala ya taimake mu أما إذا دخلت البيت تقرير وجهالة ومقاتلة فإنه حرام حرام لي لأنه يزيه من الكمال يا وإيجري كمن شاتن يا وإيجري شاتا أو من الخداع حكم يودرع بأن يظهر شيئا غير حقيقي كمن أبين أبن لي كباشي بنيوا غاتنا كمن ترى تنكر متعي amma da an kawo gida kuma guzma ta ba ta yi tashi ba amma da allura kaga wannan ba daidai bane ba ta an yi zihira silata bi mazharin gairi hakiki misali mutum ya fitar da kayan sayarwa a yanda ba haka yake ba ka nuna ka ce ai kwano kaza ne jiki ma'ana kwano arba'in muka zuba a ciki alhali kuma kwano talatin da takwas ne to kaga wannan shi ma akwai ne akwai yaudara an yi yaudara a ciki saboda ne yuzhiru shay'an gairi haqiqiyyin shine yake ka an yi zihirar tila a bayyana a ce gashi nan kaza ne amma a ƙarshe kuma abin a tarar da shi ba haka bane ko shi zai iya ganewa mai siyan ko kuma zai iya ganewa wa hadha ma yusamma bit tadrid wannan shi ake kira tadrid a cikin ciniki wa huwa izharu sil'ati bi mazharin yu'jibu an-nazira ilayha shine abinda za a bayyana shi ga mai siyan abu ya fito ya burge shi wa hiya fil batini bi kilafihi amma kuma ore ba haka abin yake ba kowane irin abin sayarwa ne za a iya yin haka ka nuna mutum abin kaman gashi nan mai kyau ne amma daga baya kuma abin ba mai kyau bane ba to kaga wannan ka zalunce shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wuce wajen wani mai sayar da abinci da yazo sai ya saka hannunsa a cikin daransa ko in da ya zuba abincin ko da ya ciro sai ya samu dan damshi damshi a kasan hannunsa an hada da wani abin da yake ba shi bane yace ma haza ya fahimu ta'am wannan ba ya aka yi al'amarin ne zanto haka yace man gashe falaita minna ko man gashe na falaita minna au kama qala sallallahu alaihi wa sallam duk wanda yake yin algustu a tiya da sayarwar shi bai tare da mu a cikin addinin mu ko kuma bai bi tsarin da muka zo da shi ba wanda ko bai bi tsarin da manzon Allah ya zo da shi ba ya fada cikin halaka sai kokari ya tuba duk aikin da zaka yi zanto ka koya ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin nan Allah ta'ala ya karbe shi amma duk kyawun aiki ko da duk duniya ta samu ta ce mai kyau ne ya zanto ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da shi ba wahala ake sha ba za a samu ladan Allah ba Allah ta'ala ya kare au zulmun bi an yi ba a qaharan ala sahibi da yace ko zalunci ma'ana a sayarwa mai shi dole ko kuma a sa mai sayarwa ya sayar dole bi an yi jibala alal bai a tilasta a maza dole sai an yi ciniki wa inna mal bai yakunu an taradi ciniki ya zantowa da yarjejeniya ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a hadisi ibn majah wanda abu sa'id al-khudri ya inganta shi a abin da ya ruwaito shi imamu nasiruddin albani ya ce hadisi ne sahihi a cikin sahihu jami'i sagir inna mal bai'u an taradi shi ciniki ana yin shi ne da yarjejeniya ya yadda zai siyar shi kenan amma kar a matsa zuwa ce dole sai ya fi da ba da san ran shi ba wannan ba daidai bane ba ina fata ana fahimta dole in ya ciniki ana yin sanya da yarjejeniya don haka za a ga littattafan fikihu da littattafai na hadisi an cika su da ne babi akan ciniki ma'amala duk kuma ka kalli hadisan da maganganun da malamai suke yi duka a cikin ciniki ana son a yi abin da ni ba zan ji ka kware ni ba kai ma ba za ka ji na kware ka ba ni ba zan ji yaudara ba kai ma ba za ka kalli cewa an yaudare ka ba duk akan wannan abin yake tafiya shi ciniki ma'amala ce to ana son yarjejeniya ta kowa da kowa ina fata an fahimta ya zanto kowa ya sani don haka aka hana cinikin dan gari da dan ƙauye a bakin hanya ya tare saboda ne in ya koma zai kalli duka mutanen garin zai ce marasa mutunci ne ko marasa kirki amma da hakan an zo kasuwa kuma duk abin da kasuwa ta yi shi kenan sai mutum ya dade shi ina fata ana fahimta don haka aka yi kasuwa mutum ne ya taso da tumatirin sa ya kasare shi kan hanya sai ka siya dubu goma misali ake cewa sai ka siya dubu goma da ya zo cikin gari ya kashe kuɗin sa ya koma gida dubu goma ake sayarwa da safe wani ɗan gawan ya zo ya sayar dubu goma sha biyu ko sha uku da ya zo ya ce nawa ka sayar da dubu goma sha uku sai ya ce ka ƴan kasuwan duka matuta ne ko kuma yawan mutanen gari duka dangi sai an tare sai an siya a can amma da an bar shi ya zo kasuwa dubu goma ke sayarwa lokacin sai ya sayar goma wani ya zo ya sayar dubu ashirin da yamma sai ce kasuwa sa'a ina fata an fahimta don haka ne ake so a kawo su doron kasuwa kowa yana gani shi ya yarda kai ka yarda kuma ga al'umma nan suna kallo na'am قال تعالى الله مدوكين سركي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم mun karanta wannan aya ya gabata cewa shi kasuwanci sai an sami yarjejeniya ka yadda ya yadda ai akwai abin da mutum ya san riba ce ya baka ba kuma riban mai yawa amma sai ce na baka kaza me yasa ya amince ya yadda yana so ina fatan ana fahimta yanzu da sai ga an ci wani abu ne sai ya bada ribar dubu ɗari dubu ɗari biyu sai ka ji mutum ya ce ya baya ko na baka ribar dubu goma dubu biyar dubu kaza bisa ne bisa yarda shi wataƙila kai ka ce ban ma ci maka ɗan ja ko kuma daga baya ka ce ka amince to kaga wannan an tara dimmin dukiya ne yanzu nan ka siya jiya miliyan ɗaya gashi nan an siya miliyan ɗaya ɗari biyar an siya miliyan ɗaya ɗari biyu an tara dimmin ku shikenan an karba an siya ba tare ka ce mishi ni miliyan ɗaya ɗari hudu na siya ba in ka siya ɗari biyar na sayar maka yace a ka sayar wanda ɗari hudu da hamsin shi yana ga yayi kokari ya baka ribar dubu hamsin daga baya sai ji cewa kare miliyan ɗaya ka siya kaga an samu yaudara a ciki to ba a san yaudara a cikin addini ba a san a yaudara a cikin ciniki na siya miliyan ɗaya ne amma ni in ba miliyan ɗaya ɗari biyar ba zan sayar ba saboda kar ma ka tsaya sai dawo shi ya siya siya shi kenan babu matsala Allah ta'ala ya taimake mu faridatu da sihatul bai'i ridal ba'i an sharɗanta an sharɗanta ingancin ciniki yardan mai siyarwa an ya kuna ba'da ikhtiyari bayan ya yadda ne ya zaɓi haka la mujbaran ala zalika ba tilasta shi akai akan haka ba li'anna ibarahu zulm saboda tilasta shi zalunci dan kana son wani ka zo ka matsa wani sai ya sayar masa da kayansa wannan ba daidai bane ba sai za ka iya ban shawara akan cewa ga shi kaza kaza sai ce a ni baran sai ba shikenan sai a bar shi illa idza kana ijbaruhu bi haqqin sai in ya cancanta a ne a tilasta shi ya siya ta an yakuna alaihi diyunun wa ba an yusaddida ana bin shi bashi sai kuma yake biya kuma yana da wani kadara a kan kullun ana ta magana to dole ka ka matsa masa wani ka biya wannan kudin wata kila ma da hannunka cikin wajen cin bashi kaga ai ba zai ka tsaya ba to nan gudun zaka tilasta masa a matsa masa a ce ya sayar ko kuma an siya yin da ya kamata ya sayar sai ce ba ya sayar ba yana hango gaba gashi kuma masu bin bashi su sun tsaya ababen wa'ansu ne matsalin gani ne zulmi wanda ake bin shi bashi yana da wadata sai ya ke biya karshen azzalimi kenan kar ya kalli wani shugabanni ya ce masa azzalimi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda yake da abin da zai biya sai ya ke biya bashin da ake bin shi to wannan azzalimi ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa innal hakima yatadakkalu fa yabi'a min mali to dan haka alkali yana iya shiga cikin abin ya sayar da dukiyar nashi ma yusadidu bihi diyunahu abin da zai biya wannan bashin walau lam yarda bi zalika ko da bai yarda ba li anna hadha ikrahun bi haqqi wannan an tilasta shi kan abin da yake daidai ne wala hadha qalu saboda haka suke cewa la yusibu bai'ul mukrahi illa bil haqqi baya halatta a siyar da kayan wani bisa ga tilas sai dai idan da gaskiya ne ya cancanci haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan uwa kenan kasuwancin mu dole sai mun gyara yaje mu samu sai mu ci halal saboda babban matsala wai tafi komai girma a gobe kiyama a farfajiyar alkiyama ba matsala ta kai mu'amala tsakanin mutum da mutum Allah madaukakin sarki in ya ga dama da an zo an duba ayyuka gaba ke sai sallaka ta yi kyau to komai in Allah ya so sai ya rufe ya yafe ina fata an fahimta to amma kuma da an zo kuma gashi nan kayan mawa da kaza kayan mawa da kaza shikenan sai a samu matsala fallasa ya tashi ko kamar yadda yake kun san wane ne fallasa ce gobe kiyama suka ce man la dirhama lahu wala wata'a wanda bai da kadara bai da kayan sayarwa bai da ko titi ko ba a daga wani fili a arewa ce gashi nan nashi bane barantana ayi kaza ayi kaza ayi kaza da sauransu sai ce ba shi bane mutum ne ya zo tashin alkiyama bi salati kaga a kasa ne kira sallar shi ta yi kyau ya zo azumin shi ya yi kyau kaza din shi ya yi kyau duk wani abin da ka sani ya tsaya ya yi shi bisa ga tsarin da manzon Allah sun ya koyar amma wa kada shi kama haza wa daraba haza wa akala mala haza ya zagi wancan ya ci mutuncin wancan ya ci kudin wancan ka san sau da yawa mun bayyana cin kudin mutane kamar wani abin nan har ma akwai wanda wuri ya gaba dubu ne wallahi bala'i ne mai girman gaske karki yadda a san ki da cin bashi akan akwai matan da can ana jinta can ana binta wanda ake bin shi bashi idan aka sa shi kabari ana rataye shi ne ba abin da zai kubutar da shi sai an biya wannan bashi don haka a farkon musulunci kafin ma a samu dukiya idan ana bin mutum bashi annabi sallallahu alaihi wa sallam baya yi masa sallah idan an zo za a yi sallah sai ce hal alaihi daynun ana jin wannan bawan na Allah bashi aka ce ana bin shi bashi sai ce sallu ala sahibikum ku je ku yi masa sallah har wata rana Abu Qatada yace wani bawan Allah mutumin kirki ne aka ce ana bin shi kwandala biyu dinare guda biyu sai ce alayya ya rasulullah amma da sallah bashin yana kaina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo yi masa sallah bashi kadai ya hana manzon Allah ya sallah dan uwa ba karamin al'amari bane ba mu yi iya kokarin mu ganin cewa idan mun dauki bashi za mu biya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya dauki bashi da niyan biya Allah ta'ala zai taimake shi ya biya amma in ka karba da nufin ka zalunci mai abu to kuma sai a dakusar da kai akai kuma akwai matsala don haka wata ran sai ga Abu Qatada yace ina labarin kwandala biyun nan naira biyun nan jaka biyun nan ina labarin kuɗin da ake bin nan ka biya sai ce eh ya rasulullah kaza kaza daga baya ce na biya da to yanzu ne fata shi ta danyi sanyi dan uwa manzon Allah sallallahu shi ya fara wannan shine da'a da biyayya ga manzon Allah sallallahu shine son manzon Allah ka binciken menene abin da ya fara sai ka aikata me yace a bari sai ka bari wannan shine kaunar manzon Allah shine son manzon Allah dan abin da Annabi sallallahu yake so kowa in yi je kiyama ya tsira a gaban Allah subhanahu wataala ba ka je ba ka kasa wucewa saboda a kowane sai an je bakin tafkin alkautara sun ma tsallake sai ko mala'iku su kore su da bulala hadisi cikin muslim da kuma muwatta na imam malik manzon Allah sun ce al'umma ta ne a basu a ce a'a yanda kace ayi ba haka suka yi ba canzawa suka yi suka dauko nasu addini na daban wanda ma anzalallahu bihanin sultani Allah madaukakin sarki bai saukar da hujja ba babu a qur'ani babu a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi suka yi sai ce fasuqan fasuqan a nan gurin ba abin da za a yi sai ne situation din kai ya ƙara tabbata gare su sai mala'iku su kore su da bulala don haka yan uwa musulmi sai mu kiyaye kar mu yadda mu yi abin da yake ba shi bane ba abin da addini bai tabbatar da shi ba kuma kar mu yadda abin da yake ya shafi bashi muna cin kuɗin mutane wannan ba daidai bane ba in ka ci kuɗin mutum in ka je za a je kiyama sai a zo fayu da min hasanati da an zo sai ya Allah ina bin shi bashi ya Allah an yi kaza to shikenan bayan sallah ta yi kyau azumi ya yi kyau zakka ta yi kyau amma kuma ga ka tutuwa da ka mutuncin wane shikenan sai a zuwa tsayar da kai to nan kuma can kiyama ba jirhani babu yara babu kwandala babu jala menene al'amal ne alhasanatu wa sayyi'at akwai lada akwai zunubi shikenan to ya Allah subhanahu wa ta'ala yana da zunubi yana da lada ni kuma da mai yanzu abin nema kenan sai a kwatanta a dauko a baya wancan ya zuwa kwatanta a ego a bayar annabi sallallahu alaihi wasallam hatta saniyat hasnatu kyawawan aikin ladar da ya tara ga hitin da ya wuce duka sai ta gare ina fatan ana fahimta sannan sai wani ma yazo ce ya taba cin mutunci ni ma ina bin shi bashi ina kaza ina kaza shikenan sai aka to ai bace lada to Allah ina da zunubi kuma ina neman in ya ragu zan samu in mutu shikenan sai a dauko zunubin wannan a dora mata a dauko na wannan a dora annabi ta sune ce sun mazuri a cikin nari Allah ta'ala ya kare a ƙarshe sai a jefa mutum a cikin wuta ka yadda ka zo duniya ka je kiyama sallaka da azumin ka da ayyukan ka duka masu kyau a fashi a bawa wa'ansu dan uwa musulmi ya kamata mu gyara don haka Abdullahi bin Mubarak wani ya ce masa naji an ce kana cin nama na yace kai kaɗan wallahi in zo in yi gulman ka in ci naman ka yace inda zan inda zan yi cin nama ba sai in cin naman mahaifina ko mahaifiyata amma mu je lahira don ma da kai a masallaci daya kasuwa ɗaya ta hada mu tasha ɗaya ta hada mu ma'aikata ɗaya ta hada mu ko mu je kiyama a ɗauki lalata a baka yace wallahi kai ka babu da za in ci naman ka ko in aibata ka saboda a je kiyama a dauki lada ta a baka ira kan lokacin aljanna ni kuma a zuwa da ni zuwa gidan wuta yace bai yiwa an har zan yi to gwanda in tunaman babana da mamata Allah ta'ala ya gare mu قال المؤلف رحمه الله واعلم آه واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تسحبه الشفقة أبدا ما سهب الدنيا لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير malam yace Allah musu rahama wa alam kamai da hankali ka sani Allah ya maka rahama kai ne sauraro ko ke ne sauraro Allah ta'ala ya mana rahama ga baki daya annahu yanbaghi lil abdi lalle ya kamata ga bawa an tashabahu shafaqa idan to yana jin tsoro abadan har abada kullun kana cikin firgici da tsoron cewa baka sanya zaka gama ba fatan ka gama da duniya lafiya fatanka ka aikata abin da Allah madaukakin sarki ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma tahiba dunya muddin kana duniya karka yadda ka ci aljanna wala shakka li'annahu la yadri ala ma yamutu saboda mutum bai san me zai mutu akai ba akwai wanda ya san akan me zai mutu la tadri nafsun bi ayyi abin tamutu wa bima wa bima yuktamu lahu ba wanda ya san akan me za a cika maka don haka imam ahmad dan hanbal lokacin da yazo zai bar duniya shedan yazo yake cewa ai kai ka tsaya ka kubuta yake cewa a'a har yanzu yace ka kubuta ahmad nayi nayi ta gagara yace a'a in dai akwai sauran rai a jiki ai kai sharrin kai yana da yawa saboda haka ba a san da me za a cika ba wa alama yalqa Allahu azza wa jalla dan adam bai san akan me zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ba wa in amila kullu amalin min alkhairi dukkan ayyukan da tola ka aikata dukkan wani ayyuka da ka sani na alkhairi ina fatan ana fahimta saboda haka wayan baji da rajul ya kamata ga mutum almusrim wanda yake aikata ba daidai ba ala nafsi a karan kansa yana saba wa Allah Allah ya tsada raja'a shi ma kada min Allah shi ma kada yanke kwadayinsa a wajen Allah madaukakin sarki inda mutu lokacin da ya zo mutuwa wa yi husnu zannahu billah ya kyautar to ga Allah wala wa yakafu dhunubahu kuma jin tsoro ya rika jin tsoron laifukan da ya aikata tsakanin shi da Allah fa inna rahma fa inna rahmatullahi fa bi fadlin fa in fa inna rahmahu rahmar Allah fa bi fadlin fa in rahimahullah idan Allah ta'ala ya masa rahama fa bi fadlin to fa la ya masa wanda Allah ta'ala ya sanya aljanna fa la tace yadda ce ba wanda zai shiga aljanna dan aikinsa suka ce har kai ya manzon Allah ta sallallahu alaihi wasallam hatta ana illa an yata ga madaniyan Allah da rahmatin min shine idan Allah ta'ala ya yi da rahmarsa shine fa in rahimahullah idan Allah madaukakin sarki ya ga dama ya ba rahama fa bi fadlin fa la Allah ya maka wa in azaba idan Allah ya bawa azaba fa bi zambin laifinsa Allah ta'ala bai ga dama ya yi masa هذه مسألة عظيمة وأن مسألة من جرم جدي وهي أن المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء شين دكا مؤمن هذا زكان tsoro da kuma kaunar samun rahaman Allah madaukakin sarki fa yasiru fi a'malihi bayna al-khawf war raja ya zanto yana tafiya ayyukan da yake aikatawa tsakanin tsoron azaba da kuma fatan samun rahaman Allah madaukakin sarki fala yakafu fakat kar mutum ya zauna shi kullun a cikin tsoro yake ina fatan ana fahimta wala ya kana wala kana bin rahmatillah ya riga tsira tsammai da rahman Allah Allah madaukakin sarki yace innahu la ya'ti min rawhillah min rawhillah illa alqawmul kafirun ba wanda yake tsamtse da tsammai daga rahman Allah shi dai mutanen su kafirai ne arna ne shi rahman Allah kullum musulmi ya neman ta tare da aikata abin da Allah madaukakin sarki yace aikata a wani suran Allah ce kala wa man yaqnadu min rahmatillahi li rahmati rabbih illa dallun kale ce wa man yaqnadu wa ke tebi tsammani min rahmati rabbih in ji annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam daga rahama ubangiji sa sai dai mutane suka bace wa hanya ba san ina suka sa gaba ba amma rahaman Allah ba a daina tsammani da gare ta musamman mutum baya shirka yana kula da tauhidi da abin da ya dace Allah madaukakin sarki ya taimake mu نعم الله مدوكين سركي يتي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان رحمه الله قريب من المحسنين يا ku wa'anda suka yi barna suka yi ta'adi a karan kansu suka aikata ba daidai ba kada ku ɗeba tsammani daga rahaman Allah rahaman Allah tana kusa ga duk wanda yake ku dawo ku kyautata shi kuma al-insanu anta abudallaha ka annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka fala yakafu khawfan za'ida mutum ba zai ji tsoro ba tsoro wanda ya wuce gona da iri ma'ana kullum kai a cikin tsoro kake haka kana kaza kana kaza yuqalliduhu min rahmatillahi azza wa jalla wanda zai abin nan wanda zai ta yanke tsammani daga rahaman Allah fa hadha khawfun mazmum wannan tsoro ne abin zargi wa kazalika yarjullaha azza wa jalla haka nan mutum zai fatan samun rahaman Allah mai girma da buwayen sarauta lakin la yukriduhu ar-raja'u ila an ya'mala min makarillah fatan samun rahaman Allah madaukakin sarki da kake wannan kuma kar ya fitar da kai ka amince wa tanadin Allah madaukakin sarki hatta sahabbai Umar dan Kaddabi Allah ya kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa dan aljanna ne amma Umar magana ake ce ce in ya kafa sa daya aljanna sai ya ga daya ma'ana mutum ba zai mika wuya kawai ya saki ba kaga yan aljanna ne ina fatan ana fahimta amma mukalliyan da suke yi yan bada duka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la Allah ittala ala ahli badr fa qala itla'u ma shi'tum kada kaftu lakum ko kowa ya abin da ya ga dama ku je na yaje muku amma tare da haka yan badar kowa tsoro yake baka taba jin an ce ga wani wanda ya je yakin badar an ce za a fito wani jihadi kuma yace ai mun riga mun gama ba ina fata ana fahimta tsayawa ake shi yasa duk abin da ake in dai na gaskiya na addini yara da manya kowa fita ake kowa zuwa yake dan me dan a samu ci gaba yan badar an yafe musu amma ne duk abin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da su aka rika zuwa wajen ina wajen jihadi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai duk wani abu da ka sai na alkhairi ba a barin dan badar a baya su ne a gaba gaban jami'a cikin masallaci ina fata ana fahimta to saboda haka mutum ba zai ce shi zai koma ya tsaya ba bal yakunu khaifan min makarillah ka zanto kana jin tsoron tanadin Allah wa makarullahi jalla wa ala yaliqu bihi tanadi na Allah madaukakin sarki ya wanda ya dace da shi wa huwa min kamali yana daga cikin shika da isa na Allah madaukakin sarki laita kamar karin makaruki ba kamar makircin wanda abin halitta bane al makru fi lugha makirci a lugha kenan ko wa huwa itarul aza ila al ghairi bi kufiya idan aka ce makirci yayi masa makaru ma'ana ya cutar da shi a ɓoye bai sani ya ce ai ma kirci ya masa da ya ce la ya shuru bai zalika bai san da haka ba fa iza kana haza bi haqqin fa innahu adl idan za a yi wa mutum haka ta lade kamar take da haƙƙi to wannan adalci wa hadha huwa makarun lahi subhanahu wa ta'ala wannan shine tanadi na Allah madaukakin sarki da yake fa innahu yamkuru bil zalimin wal fasiqin Allah ta'ala yana yin tanadi ko ka ce makirci gaba azzalimai da fasikai fayusilu ilaihim al-uquba sai sarar da uquba zuwa gare su min haythu la yashurun ta yanda ba sani ba wa hadha adl wannan adalci ne minhu ga shi Allah subhanahu wa ta'ala yuhmadu alaihi kuma ana gode masa ina fata ana fahimta shi yasa suke cewa tanadi ma'ana mummunan tanadi da Allah ta'ala yake wa wanda yake azzalimi ko fasiki wanda zai kawo wa Allah wannan adalci yake masa amma sai in kai wani makirci mana bai sani ba kaje ka shafi ne kafarsa to wannan kuma ka cutar da shi shine abin da aka hana amma idza kana isal azail ghairi bi ghairi haqqin fa hadha dhulm idan abin nan ne tare tafiyar da cutarwa abu ne cutarwa ga wurin ka ne wannan zalunci ne Allah kuma ya haranta wa kansa zalunci ko wala yajuzu wannan bai halatta ba wa hadha huwa makarul makhluqin wannan shine makircin abokanan halitta wanda ake kira gadar zare ko wa amma makarul kaliki jalla wa ala amma ma kirki ko kuma kace mummunan taradin Allah da yake wanda suka sa maka ko huwa mahmudun wannan abin yabo ne ga abin da aka halice ka dan shi aka samar da kai dan shi ka kai Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa li abuduni abin da yasa aka halicce ni aka halicce ka aka halicci kowa da kowa dan kadai a bautawa Allah to duk wanda yake yin abin da aka halicce shi dan shi mota ka siyo dan zuwa gona sai mota ba ta iya hayashin gonar ba to kan ka ce da ita kuma kai laifi kaga za ta kai laifi kaga ba kai laifi ba ka siyo kaza dan kai kaza sai abin ya ki maka sai ka kuma tafiyar da shi kai laifi ka ga ba kai laifi ba saboda haka Allah subhanahu wata'ala da irin da yasa halitta bayi dan su bauta ma sai ba su ba to nan kuma Allah madaukakin sarki zai musu mummunan tarihi kuma ya faɗa sai dai in kai ne ka jawo kanka ya annahu adlun wa qistun minhu subhanahu wa ta'ala adalci fa hada far'un bainal amrayni baina makarillahi wa makaril kafir wannan shine bambanci tsakanin al'amari guda biyu mummunan tanadi na Allah subhanahu wa ta'ala da makircin da abokin halitta zai yi Allah ya ce wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirina sun yi makirci Allah madaukakin sarki shi ma yana kin da nashi suna yi Allah yana yi Allah madaukakin sarki shine sai yan mai mai da makirci ga wanda yayi makirci don haka yace am abramu amran fa inna mubrimuna ku kida duk abin da za ku tsaya mu ba muna nan muna tsaya mu za mu ga da mu da ku wa zai je kasa to kuma su za su je kasa sun riga sun je kasa haka yau da gobe da jibi da gata har ma kasan duniya duk wanda yace zai kitsa wani abu akan addini Allah ta'ala ba zai kyale shi ba Allah ta'ala zai masa talala ne kamar take wa umri lahum inna kaydi matin hadha min babin jaza'i lahum wannan kenan sakamako ne aka musu fa huwa laysa zulman minhu subhanahu wa ta'ala ba zalunci bane Allah ta'ala baya zalunci inna ma huwa murattabun ala makrihim wannan ya zo ne akan makircin da suka yi makaru sun yi makirci wa makaran lahu bihim Allah ta'ala ya musu makircin su uqubatan lahum dan ya musu uquba wa hadha adlun minhu subhanahu wa ta'ala wannan adalci ne Allah subhanahu wa ta'ala tsaki kar tabbata gare shi wa fil hadith ya zo a cikin hadisi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha zira'a wa bainaha zira'un fa yazqu alayhi kitabu فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها annabi sallallahu alaihi wa sallam yace lalle ɗaya daga cikin ku yana yin aiki irin aiki ne yan aljanna wani su malamai suka ce a ganin idan mutane kaman aikin aljanna yake da yawa kun za ka kalli kaman aikin aljanna suke hatta ma yakunu bainahu wa bainaha zira'u sai zanto ba abin da ke tsakanin da shiga aljanna ya wuce zira'i ɗaya ba ita ɗaya ne dan kaɗan ne da zuwa alaihi kitab littafin sai riga yake da aka rubuta masa a can gurin shaqiyyun aw sa'idun faya amalu bi amali ahlin nari sai aiki irin aiki yan wuta fai da kula sai shige ta Allah ta'ala ya zare mu ya da kulun nara zai shiga wuta ne bi tawari annahu amila bi amali ahlin nari yayi aiki irin yan wuta ne duk wanda ka ganshi cikin wuta to yayi aikin da za a kai shi wuta ne ina fata ana fahimta amma duk wanda ya aikata aiki na gari to la yakafu zulman wala hadma Allah ta'ala bai kara wa mutum aidan wani baya san ka ko to zai kara maka akan wani abinka ko kuma ya rage maka to Allah ta'ala bai kara zai bai kara maka dan ya saka wuta bai rage maka kuma abin nan dan ya saka aljanna bai kara maka ne dan ya saka wuta ba a rage maka ladanka dan me ka bada haushi a kai kaza a in dai kai abin da ake so shi kenan magana ta gare Allah ta'ala baya rage ladan mutum haka kuma baya kara maka zulmi dan ya kai ka wuta ina fatan ana fahimta yadda kullun da sabi annahu amila bi amali ahli an-nar wal jazaa'u murattabun 'ala al-amal sakamako yana tafiya kan abin da mutum ya aikata walan ma kanat katimatuhu abi kasancewan shikatta ayin annahu ya'malu 'amal ahli an-nar a ƙarshe aikata aiki yan wuta da kalan nar zai shiga zai shiga wuta don haka annabi sallallahu alaihi addu'a da yasa gaba yake yi Allahumma ja'al khairu amali khawatima wa khairu ayyami yawma alqaka fi ina fata ana fahimta saboda haka yace فإنه لا يدري على ما يموت وبما وبما يكتم له وعلى ما يلقى الله عز وجل ka taba tunawa na taba tunawa kin taba tunawa wallahi mu tuna manzon Allah addu'a yake Allahumma ja'al khairu amali kawatima ki mafi alkhairin aiki zan to na kanci mafi bicin wuri na wurin da zan haɗu da kai haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin addu'a ina gani kamar lokaci ya taho ko to za mu tsaya ne ko za mu karanta wannan aka sun sare na to wancan kenan dukkan aiki aikin tsarin da Qur'ani yake yi ko idan an kawo aljanna kuma sai a kawo ta kada tafi a tsaya kan abu guda ko na'am wal aksu haka nan sun kuyanta inna ahadakum lalle ɗayan ku la ya'malu bi amali ahlin nari yana yin aiki irin da ya wuta amma fa a ganin idan mutane kamar yadda malamai suka tabbatar malaman tafsiri malaman shangi na hadisi a idan mutane ya suka cewa kamar aiki yan wuta yake amma zuciyar shi mai kyau ne kar wani ya dauka a wannan ce ai shi shike nan yanzu ba maki kawai zai zauna dan sahabbai sun ce to za mu je mu zauna wanda Allah ya rubuta dan aljanna ne sai ta fi aljanna wanda yake dan wuta ne kuma sai ta huta yace a imalu fa kullum yasiru lima kulika lahu ko ku je ku yi aiki kowane mutum abinda aka halitta shi dan shi to zai samu sauki wanda haga ya kama hanya ta kwarai fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa saniyatuhu lil yusra wa amma man bakila wattagna wa kazzaba bil husna fa saniyatuhu lil usra ila kullu bi annahu adinna a yace yana aiki dan yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha zira'un fa yasbiqu alayhi kitabu fa ya'malu bi amali ahli aljanna fa yadkhula bi wuce zira'i ba tsakanin shi da wuta sai ya aikata aiki ne irin na yan aljanna sai ya shige ta wannan abu ne mai sauki wajen Allah ya dakula ya shiga aljanna bi annahu amila bi amali ahli aljanna yayi irin aiki irin yan aiki irin na yan aljanna sai Allah ya lullubi da rahmat sai ya shiga wa mata alaihi sai ya mutu akai fannaru la yadkhulaha illa bi amali wuta ba a shigar ta sai da aiki idan ba ka yi aikata aiki irin na yan wuta ba za ka shiga wuta ba a wal jannatu la tudkhalu illa bi amalin wal a aljanna ba a shigar ta sai da aiki wal a'malu bil kawatimi ayyuka kuma karshen ake ji abinda ka tuka akai fala yaktarra al insanu bi silahihi wa istiqamati kada mutun ya rudu da cewa shi na kwarai ne shi na Allah ne a yanzu da istiqamarsa waya amana ne zai yace ba zan yace ba zan fada cikin halaka ba to lalle wannan akwai matsala kam zaganin mu'mini wa min muslimi wa min alimi da yawa an samu malamai an samu mummune an samu kaza sun samu matsala don haka ake yin addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab da ikon Allah za mu tashi nan gurin wal a'malu bil kawatin fala yadhkarra al insanu bi islahihi wa istiqamatihi wa ya'malu min az-zayd kam zaga min mu'min wa min wa min muslim haka sai na Abubakar aka ce yayi kaza yace a'a ina jin tsoron in yi bid'a in ne bid'a kuma zan kauce an aziga zan bar hanya da ka bar hanya shikenan kuma ka shiga uku duk wanda ya kama abin da ba addini ba to sai ya bar abin da yake addini kuma in ya karkace duk wanda ya nisa ko ba zai jikira ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu abin na faɗi daidai ka tare da ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ba mu lada ga baki daya wannan ya kuskure ko ko harshe ne da shigan da karanci ilimi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana ga baki daya muna roƙon Allah suna sa kyawawa ababen da muke marasa kyau Allah ta'ala ya yafe mana su kuma ya dora mu kan ayyuka wa'anda suke masu kyau ya Allah ka sanya mana albarka a cikin kasuwancin yan kasuwancin mu yan kasuwan mu da ma'aikatan da suke aiki da kuma manoma Allah ta'ala ka sanya kowa albarka duk abin da zai zama al'ummar musulmi ko ina yake Allah ta'ala ka musu magani shi Allah ta'ala ka taimake mu ka sa karshen mu yayi kyau ka sa mu ji alkhairin wurin mu shine wurin da zamu haɗa kai kuma ka sa kasuwancin mu yi shi akan Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowa ya kiyaye zaka iya yin duk abin da ya dace bisa karantar manzon Allah ta sallam shi yasa kace kowa zai iya shiga musulunci a gidansa da gonarsa da kasuwanci da kasuwanci kar ka tsaya kace ai kasa ba a shiga musulunci kai ma ba ka yi in ka tsaya zaka gyara in kai abin da Allah ya ce kai shikenan kai abin da ke shiga musulunci subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa assalamu alaikum wa rahmatullah